تسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko za mu fara buɗe taron da addu'a malai Allah ga tsawon bismillah malai alasa bismillah
salati gaba ga Allah rasulullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
alhamdulillah sai buɗe taron da karatun alkur'ani dan mintuna ɗaya daga bakin malam murtala arama Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم لا تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفله الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم
Allah ya saka da alheri a to alhamdulillah kamar yadda ga sanarwa ta gabata cewa a wannan rana mai albarka za a ɗora mana jawabi akan kisar annabi yusuf alaihi salam kamar yadda aka yi a baya da taimakon allah subhanahu wataala za mu tashi ne akan mashahadi na goma sha hudu a wancan an yi mana mashahadi na sha ɗaya na sha biyu na sha uku da fatan allah maɗaukakin sarki ya jagora allah ya sa hale daga tawalan kwalaitar da fatan mashkura
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ina ga kafin shiga mashadi na sha hudu a darasussuka da muka wuce an yi wuce haka kuma daga baya mutane sun ja hankali na akan wani lokacin dinga yin magana akan abin da ya shafi ƙur'ani ɗin da yadda yake wato ta'abiri na larabci da ke zuba larabci kamar zini to na wuruce haka za ka nake so yawan an dawo kaɗan don mu samu zauƙin na alƙur'ani a ciki mashaji na sha biyu sarki ya ce inni ara sab'a bakaratin simani da akuluhunna sab'un ijakun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisati to larabci ne a cikin nan sosai larabcin da yake cikin nan ka'idar larabci akwai adadi akwai ma'adu saba'a adadi ne kuma a ka'idar balarabi ana cewa salasatu ya ta'i kullil ashara fi addi ma arhaduhu na zakara daga uku zuwa goma duk abin da yake namiji ne idan za a ambace shi to za a sa mata ta idan mace ne za a cire mata ta misali mazaje guda uku sun zo sai dai ka ce ja'a salasatu rijal amma idan mata ne sai dai ka ce ja'a salasu niswatin sannan da Allah ce saba kaga saniya mace ce kenan ko da kasar kan saba sannan in ka zo da uku zuwa goma tamyizinsu zai zama jam'i sannan kuma majruri saboda haka nan sai ce saba'a baqaratin kaga baqarat jam'i ne ba baƙara aka ce guda ɗaya ba baqaratin shanu sannan wannan ta ɗin ta tamita wato kasara ce da ita tamizi ne kasara ce da shi saboda haka sai Allah ce simani a nan larabcin da ke so mu fahimta simani wannan kalmar simani masu ƙiba ba siffar adadin ba ce siffar ma'adud ɗin ce bakaratin shine tamyizi to simani siffa ce ta tamyizi gyara ɗaigo sai ce a kulu hunna saba'un ijafu ya a kulu nan ibtila ibti'a ibtila'a wato wa'in sura mai guda bakwai su kuma suka haɗiye su haɗiye wace ba ci da baki haka ba nan da nan suka haɗiye su nan kuma saba'un fa'ili ne na ya akulu hunna ya akulu saba'un su ne suka ci ɗin wato ba a faɗi waɗanda suka cin ba maimakon ya ce saba'u baƙaratun ijafun ko saba'u baƙaratin ijafun sai aka cire baƙarat ɗin saboda wato ijazi na ƙur'ani sai ya tawo da abu takaice nan sai cire baƙarat ɗin bai faɗe su ba kuma sai ce ijafun ijafun bai ce ijafin ba ko ijafan bai faɗi wannan bai ijafin in ya ce saba'u bakaratin sai ce ijafin kamar da ya ce saba'a bakaratin simanin kama nan bai yi ba sai ya ce saba'un ya kula hunna saba'un ijafun kalmar ijafun a nan gurin ita kuma tamizin an cire shi wannan ijafun ɗin sai ta zama sifa ce ita kuma ta adadin ba sifa ce ta ma'adud ɗin ba saboda me saboda idan aka ce saba'a bakaratin simani siman saba'a bakaratin simana ya zama da sifa ce ta bakwai ɗin to wato jin daɗi da yalwatar rayuwa zai tsaya iya shekara bakwai kenan saboda haka sai aka isa shi adadin sai aka sa shi a ma'adudu ma'ana rayuwa yalwata da jin daɗi a idan rayuwa ita ce tafi yawa amma da ya zo nan sai ce sabu'un ijahu wannan farin a iya shekara bakwai zai tsaya amma yalwata za ta ci gaba ita rayuwar duniya haka take saboda haka takaitaccen abu shine mai wahala ita ce wahala shi sa ake cewa watan kwaram ɗaya iki amma yalwata ita ce take buɗuwa shi sa ake cewa la tazanan bi rabbika zanna su'in fa inna allaha aula bil jamili fa in asarta fi yawmin to la la ta asiza asarta yawman fa kad aisarta fi daharin dawili kar ka damu in ka samu kunci a dan kankanin lokaci domin baya dadewa aisarta fi daharin ɗawili ka rayu cikin yalwa lokaci mai tsawo to shi sa qur'anin yazo da wannan duk kalmomin da ya saka akwai hikima a ciki shi yasa ya ce sab'a baqaratin simani simanin sifa ce ta baqarat ba sifa ce ta saba'a ba saboda ka yalwatar rayuwa ita ta fi faɗi amma kunshi dan takaitacce yake zuwa a jarraba mutane a wuce shi sa Allah sai tsaye da shi akan bakwai din kawai haka dai zo sab'a sumbulatin khudrin shi ma haka yi sumbulat khudr khudrin shi ma sifa ce ta sumbulat ba ta sab'a ba amma na ce ukhara ya bisatin wannan sifa ce ita kuma ta bakwai din wanda suke wato busassu shi ma dai tana ƙara tabbatar mana da cewa yalwata ita ce da saukanciyar hankali ita fi faɗi wahalhalu da rigingimu da shiga cikin matsatsi takaitaccen abu ne to wannan shine abin da na wuce ban yi magana a kai ba na larabci sannan kuma a ƙa'idar larabcin ba ijahu za a ce ba ujuhu za a ce a ƙa'idar ƙiyasa larabci ujuhu zai zama domin jam'i ne na ajfa amma abin da yasa aka ce ijahu domin ya dace da siman to da qur'ani a auna yake tafiya shi yasa bai amfani da ujufu ba sai amfani da ijab domin wato hibzul lil ay saboda in wato nazami na ayar ita fi daidai in za a auna shi zai auna kirku bayan yankewa shi sai amfani da wannan kalmar sannan a cikin abin da muka wuce dai sai ce ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'buruna wannan kalmar abara ma'anar ta tsallakewa idan ka zo ka tadda kogi ko kuma korama in ka tsallaka ta sai ka ce abartun nahara na tsallaka kogi to fassara mafarki da ta'abir ake amfani ta'abir shine mafi takaita mafi dacewa da kalmar mafarki fiye da ta'awilu shi ta'awil yana ɗaukan mafarki yana ɗaukan dukkan wata kalma ma da ba a santa ba za ka iya bayani amma ta'abira akan mafarki ake yi abin da ake nufi da tsallakewa shine duk abin da ka gani a mafarki wannan zahirin da ka gani ba shi bane to me maka fassara zai tsallakar da kai daga zahirin ya kai ka baɗin da baka sani ba to shine in kuntu lirru'ya ta'buruna sai sai adgasu ahlamin wa ma nahnu bitawilil ahlami bi alimina suka ce adgasu ahla in an ce adgasu ahla wato ana nufin kamar tattaka ka ɗauko wato bunu da ciyawa wacce take akwai hura akwai komayya da busasshiya da ɗanya dabbobi su tattaka ta ta hargitse ta har da kashin awaki to shine adgasu to sai suka ce wannan kawai yayi mayayaman sanyi ne kawai ba wani abu ka gani ba sauraka sarki ba zai yadda ba tun da ga wannan zahirin kuma ya dinga ganin abu masu ƙiba su akwai magana to da suka ta suka ce ma na hannu bi tawilil ahlami bi alimina to anan ma ka'idar larabci ce suka ce adgasu ahlamin a halamin dinnan na kira ce babu al a cikinta wato wani abu ne wanda yake na rikitacce sai suka ce ma na hana bi tawilil ahlami sunan kuma ahlam din sai aka sa mata al kaga abin da suke nufi fassarar wannan mafarkin naka da kai ita ce bamu sani ba sauran ba sauran fassara ba me yasa ubangiji datsewa yi in suka fassara annabi yusuf alaihi ba zai fita daga kurkuku ba ko ba za a san darajar su sai daɗe su kisa suka ce ma na hana bi tawilil ahlami bi alimin wancan mafarkin naka mu mu san shi ba to a ka'idar larabci anan laraba suna cewa an nakira idza uidat nakira laysa ainul ula idan nakira aka sake maimaita ta nakira to ba ita ce ta farko ba da sun ce adgasu halamin wa ma nanu bi tawili halamin to da ba mafarkin da i suke magana ba mafarki kai na sanyi mu ba mu san wani fassara wani mafarkin sanyi ba ma su ce mafarkin naka shi ne ba mu gane ba saboda ka ita ahlam na kira ce kuma sai aka dada ita ma'arifa saboda ka suka ce an nakira idza uidar ma'arifa hiya ainul ula idan na kira aka zo da ita ma'arifa ita ce abu ta farko ake nufi kamar yadda Allah ke cewa fa arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula mun aika fir'auna wani annabi wani manzo sai fir'auna ya sabo wannan manzan shine al din da aka sa ita ake kira al ahadiyya zikiriya so dan ambace ta babu a na kira sannan aka da da ita wannan ake nufi to akwai al ahadiyya huduriya yace ayyuhar rajul akwai al ahadiyya zihiniya al ahadiyya abin da ke kokolo ka ba shi ambatan sama kamar yadda ubangiji yake la qadar radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara ashajara akwai al wannan al ahadiyya zihiniya ce a wacce ke kokolo ku ce kun san wannan itaciyar to wanda Allah ke ta yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura al'ahadiyya zihiniya duk kwakwalwarku tana ɗauke da tsawar sai kuma fi ‘ya'ya maza to maza kamar ku game da mutum kun san wata hudda da aka yi da wani suka ce na ga mutumin shi kaɗai ya san wanda ake nema don wanda suke ji ba san wa ake da ce ahadiyya zihiniya akwai ahadiyya kina'iyya inni nazartu laka ma fi badani muharrara sai ce inni wada'atu ha'unta wallahu adamu bima wada'at wa laysa zakaru kalbansa kina iya kina akwai al-takhayyuliya shine annabi annabi ya koyi ce akhafu an ya'kula al-dhi'b al-dhi'b akwai al babu kurar a fili amma kokolar su ke suranta masa su daga al-takhayyuliya ke akwai kuma al-istigraqiya istigraqiya ita ce take kunshe komai wanda Allah ke ce aw iflul lazina lam yazharu ala auratin nisa al-iflu ta kenan guda daya karamin yaro amma sai aka ce allazina ya kwance allazi saboda al din istigraqiya ce duk jinsin yaron da yake duniya gabaki ɗaya ta ɗauke shi gaba daya to saboda haka anan abin da nake so mu fahimta su masu ilimin nahawu sun ce an nakira إذا أعيد النكرة هي ليست أين الأولى ba ita ce ta farko ba ita ce ta farko ake amma annakira idza uida ma'arifa hiya ainul ula sannan wal ma'arifa idza idza uida ma'arifa hiya ainul ula to sai ne fito anan da ya faɗi haka to sai gashi qur'ani ya zo ya ce الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس الناس أقوي الكواو تفاقر وإن سكي مغانا دوا إن الناس قد جمعوا لكم متاني سمكوا إليا kaga wannan annasin akwai al ta farko ta farko ta biyu ma akwai al to sun ce idan haka ta faru a larabci ta biyun ta ɗaya take nufi amma a gayar ba haka take nufi ba ɗaya kenan sai suka ce an nakira iza'u idan nakira laisar ainar ula idan ka zo da nakira kuma ka sake maimaita nakira ba ta farko kake nufi ba sai qur'ani ya ce huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun a gani huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun to a ka'ida da larabci wato lan ta'rifa al-qur'ana أو لن تفهم القرآن حتى تعرف الإعراب والقرينة in ka san ka san li'irabi baka san karina ba to ba za ka iya sai da karina a nan gurin karina ce za ta ware maka waccan ka'ida da suka shin faɗa yin karina ta zo sai a kauda ita saboda ka Allah zai na ƙalla humun nasu ina nasu ƙarje ma'ulakun karina ta nuna waɗanda suka zo suka faɗi wannan labarin ba su ne wanda suka yi tarayya suka suke wancan taron ba sannan ubangiji subhanahu wataala ba biyu bane law kana fihi ma alifatun illa Allah la fasadata saboda ka fi sama'i ilahun a sama shine Allah a ƙasa ma shine Allah wannan kalmar ilahu da aka faɗe ta guda biyu na kira ƙarinar tauhidi ta nuna wannan na farkon shine na biyu shi sa an kace an nakira idza uida nakira laysar aina al-ula illa bi qarinati ka'idar da ake shimfiɗa ke المعرفة إذا وجد المعرفة هي عين الأولى إلا بكرينة كلام مجد a za mu tashi na sha hudu ko da yake don na wuce dai a furawidu fataha an nafsi ita ma larabci ne kalmar an din a ƙa'idar larabci ala za a ce furawidu fataha ala nafsi ka ce rawa da jari ya tahu ala nafsiha wa rawa jadhu ala nafsihi in an faɗi haka shine ɓangare biyu kowa yana so ya sadu da ɗan uwansa in aka ce rawa da jari ya taho a ranar siya yana so ya sadu da baiwarsa saduwa irin ta mutunci da bace ita ma kuma tana son haka amma aka ce an to biyan ba su suke so ɗaya ne yake so saboda haka muhada'a take so ta yaudare shi shi sa Allah ce turawi da fataha an nafsi ita ce take amma shi ba ruwansa fasta a sama to an ɗan ita ce take bambancewa ba shi baya so ita ba shi ba shi ke ba ita kaɗai take abinta sannan a cikin ayar ya ce wa ƙala nisbatun fil madina timra atil azizi turawi da fataha an nafsi a ƙa'ida ta za a yi wa ƙalat nisbatun amma sai ce wa ƙala bai sa ta ba wato suranta abin yake so iko tun da yace kala ba a sa ta ba mata ne ana nufin abin ne zafi shine ma'anar wannan abin ya zafa ba abin ya kai duk sama da inda tunaninka irin rubewar da al'ummar kasar ta yi gaba ki ɗaya matan kasar shine cewa kala bai ce wa kala ba inda ba a ruɗe abin ya kai haka ba sai ce wa kala saboda ka duk abin da qur'ani ya faɗa ko ya saka ko ya cire akwai akwai sako a ciki sannan lokacin da suka bi ta biyo shi a guje sai ce alfa ya sayi da ha na darbani alfa ya sayi da ha ba a ce alfa ya sayi da goma ba saboda ƙur'ani na mana annabi ba a samun wani shugabance shi ita ce kawai shugabanta sarki ma shi annabi ne wani ba sarki ba shugabansa ba alfa ya sayi da halajal ba zai sa na ce dan dawo kaɗan dai saboda na wuce akwai ƙa'idar larabci da ya kamata a dinga fitarwa qur'ani wato shi sa tun farko ma ya ce qur'anin arabiya ba laraban littafi ne to sai na hudu ya ce wa qala malikutu ni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الله يقول وقال الملك اوتوني به النبي يوسف عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام يفسر mafarkin nan ya faɗi irin matakan da za a ɗauka kuma a fita daga bala'i sai sarki ce ku zo min da shi da aka je aka ce masa sarki yana kiranka annabi yusuf alaihi salamu ya ce da ce lamma ja ahur rasulu kala irji ila rabbika fas'alhu da ya zo ya gama sai ce koma gurin sarkinka wato rabbuka nan ubangidanka yake nufi ba mahalicci ba rabbu anan ba Allah yake nufi ba sarki ubangidanka koma gurin sa fas'alhu ka tambaye shi ka ce ma balun niswatin lati ka da'ana aydiyahunna ina labarin matan suka yanke hannunsu nan annabi yusuf alaihissalam yana tabbatar mana da maganar annabi ce alaihissalam da yake ce layu dubul muminu min jikurin marrake mumini ba zai saka hannu a sare shi a rami ya sake sawa ba idan yadda ya fito a haka wani mai bakidar mahassadi kafin ya iso gurin sarki zai je sake cin wata sai je ba kima amma sai ya so ya toshe farko ya janye tuhumar a tabbatar ba tuhumar da ake masa babu ita kawai zalunta su ake to da in ya je gaban sarki ba zai je da kima ai zai je da kimar da ba ita ce zai je ba illa da tuhuma in ya da tuhumar sarki zai dinga ganin ga wani rainan ne da na yi masa abuwa kawai abuwa ne masa na yafe masa saboda ya fassara mafarki to amma in ya je babu tuhumar dole zai kalle shi da kimar da ba abuwa masa ba sannan kuma duk inda munafiki zai shiga ya masa illa to an toshe sa domin masu magana sun ce idan munafiki riga mutum shiga ɗakin mahaifiyarsa yana shiga ɗakin mahaifiyarsa sai ta shiga fita to sharrin munafiki kenan saboda haka sai ya toshe wannan sai ce sai an tambaya ma balin da su lati ka ta ana biya kunna na labarin matan da suke yanke hannu in yi kira musu nan kuma akwai muruwa mutunci da takarimi annabi yusuf alaihi salam duk mai mutunci baya fito ya kama sunan abu karara sai ya shagobe bai faɗi sunan matar sarki ba imra aziz ta ta ja masa wannan bai ce a tambaye ta ba sai ce mata ya rufe zancen saboda karimi baya dawo da magana ba kuma yin abu tsirararsa sai kunyata ta a lokacin saboda ka ce faɗe ta a rufe cikin mata shine karamcin muru'a kuma haka al'adar kalimai shi yasa annabi alaihi salam yake cewa da shi karimun ibnu karimi ibnu karimi ibnu karimi to shine irin haramcin wani sai ce inna rabbi bi kaidi jinna alima anan rabbu din yana daukan ma'ana biyu yana iya daukan ubangiji yake nufi subhanahu wata'ala masani ne da kaidin shi anan yana nufin sarkin masani ne da abin duk da aka ya san ba abin da ya same shi na laifi ba laifi ba komai ba sarki ya san wannan amma an yana son a bincike ne don abin ki fito sauran jama'ar ƙasar su san haka to shine aka yi wannan to shine sai mashadi na sha biyar sai sarki ce kala ma faɗin kunna izrawa tunna yusufa an nafsihi kunna hasha lillahi ma alimna alaihi min su'in قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم sarki ce ma faɗin kunna izrawar tunna yusuf a annabci ya lamarin ku yake ne lokacin da kuka nemi annabi yusuf a kan kansa shi kuma yaki kulna hasha lillahi sai suka ce tsarki ya tabbata ga Allah abun mamaki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci mutum kamili a fifi wanda ba shi da sha'awar bace baya cin amana irin sun mamakin kifar annabi su alaihi yana suka tsarkake wanda ya halicce shi da wannan sifa hasha lillahi ma alimna alaihi min su ba mu taba sanin mugun abu tare da shi ba amma saboda makircin mata a nan kaga wace ikirarin sun neme shi ɗan ba suka ƙi faɗar wani an gane ko ba su faɗa ba ya ce in rawatun da yusuf a nasu ya ce eh mun neme shi a sai suka ce hasha lillahi ma alimna alaihi min su'i suka rufe gurin su ma can gari sai ita kuma shakundin sai ta fito kalala kala timra'atul azizi ta ce al'ana asasal hawku yanzu gaskiya ta fito karara a fili ana rawatu ko annabsi ne ce na neme shi shi kuma yake wa innahu lamina sadiki wa innahu sadiqun lamina sadiki yana cikin masu gaskiya wa ma'anar wannan ina ce lamina sadiki yana cikin masu gaskiya wanda zai rayu a gaskiya ya mutu a gaskiya wanda siffar gaskiya siffar ta ce wanda ba ta rabuwa da shi har abada shi sa ta sa shi cikin min as-sadiki wanda Allah ya da masu gaskiya ne baya nan wannan baiwar Allah ta faɗi haka sai ce zalika wannan shek aula ibn kodi ce wannan magana kuma ta annabi yusuf din ce alata ba ta matar bace dai alama anni lam akun bil gayb dan sarki isani azizin misra isani ban ha'ince shi a bayan gidansa matarsa ta neme ni in sadu da ita kuma na yadda ban yi ba sannan wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin Allah baya ɗora kaidin masu kaidi a kan turba inda za su yi nasara duk inda mutum ya kulla cir Allah ba zai taimake shi wannan kaidin ya bulle ba ita da ta shirya bai bulle ba saboda ka wanda duk zai daga nan nan ilamar kiyamata in dai ma kirci zai shirya kaidi to ba zai bulle ba inna Allah la yahdi kaidal qaidi to da dai wannan sai tawaro ya kama shi akwai mahalici kada iga an nuna tazkiyatul nafs sai ya san kuya sai ya gaisuwa ya mai da abin da Allah ce ma ubar ribu na shi duk abin da na ba wanke kaina nake ba ban kuma nuna ni ne ne ba domin inna nafsa la amaratun bisu ita rai din nan da kake gani kai mai yawan umarci ce da mai umarni ce da mummunan abu illa ma rahima rabbi in ka gaba ce wannan ba sai wanda ubangiji na ji kanta saura ka sai mai da abin ga Allah inna rabbi gafurun hakika ubangiji na gafurun ne liman azanaba sun mataba ga wanda ya zunubi kuma ya tuba kaga yana magana akan imra'atul aziz kenan to ba za a karba rahimun liman asam ya jin kan wanda ya kare ne rahamarsa ce ta kare ne ita kuma gafararsa ake nema a gurin sa gafuru kanta take kuma rahimu kansa take koma shi annabi Yusuf alaihi salam to sai mashadi na sha shida وقال الملكوت به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنما إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم to annabi yusuf alaihissalam bayan ya haka sai sarki ya ce ituni bihi astaklisu li nafsi ku zo min da shi zan keɓance shi ga kaina zai zama mai bani shawara na wani ni kadai amintacce na ne falan ma kallamahu yayin da annabi yusuf alaihi ya zance da sarki an ce to da zai fito daga kurkuku sai da ya kalli kurkuku sai ce haza ko hazihi darul ibtila ko haza darul ibtila wannan gidan gidan jarraba sai ya kalli abokan zaman kurkuku sai ce Allah na roƙe ka ibib alaihim shugubal akhayani ka kwanta ka jawo musu hankalin zukatan mutanen kirki wanda suke waje shugabanni da ma'abota alheri zama Allah ka sa su masu tausayi a kurkuku wannan addu'a har yau haka take har yau haka take Allah ya sa duk inda masu ɗaukaka suke to suna kula da kurkuku shi yasa za ku ga akwai wata wani council majalisa da ake kinta prerogative of mercy council don kurkuku kawai take kula da shi wadda take jin kai kuma ka ga ma'aikaci na kayan sarki mai tausayin wanda yake gargashinsa ban ga irin masu kula da kurkuku ba masu kula da kurkuku kusan yadda ni na fahimta don mun yi aiki da su na rike na shiga cikin prerogative of mercy council wadda su ne suke kula da zartar da wanda za a yanke hukuncin kisa a kashe shi ko da alƙali ya kashe ba a isa ba sai in ku kuka zartar sannan kuka saki mutum ko sufurin kurce ta kashe shi ko ka ce kun saki shi ya safu kuma a ƙasar an daina ta da wannan ko shugaban ƙasa zai yi ko me zai tsaya na duniya ba za a ɗaga wannan laifin ba kuka yi masa wannan afuwa to ne memba ne na wannan to wannan ta sa dole ne mun tashi shiga kurkuku duk inda na gama kurkuku ko na ina da muka je a ƙasan sai muka tara duk wanda yake aikin kurkuku kusan yadda yake tausayin kurkuku ya ga yadda yake tausayin ɗansa ba mu taɓa samun saɓani ba ko ina muka je idan muka je da niyyar za mu yi sauri mu fita akwai inda muka je open prison ne abu ɗaike ma an daina tsare su kyale su ake su fita saboda an jarraba su an ga sun gyaru da muka je fayil ɗin mutum hudu za mu duba amma shugaban firzikin ya ce ku yi wa Allah ku zauna ku bincika na tattaro mutane da yawa sai da ya kawo mana na mutum ashirin da biyar aka yi duk aka warware wanda za a saki aka saki duk aka yi wa'annan da muka je kuma santar da firzin ɗin na jihar nan ma haka muka je muka tara suka dinga kawo mana matsala matsala matsala kullum suna tace mutane suna kallon motsin kowa suna jin tausayi suna ganin ya za a basu ruwan sha ya za a gyara musu mallaki ya za a koya musu sana'a kullum su akan haka to kaga wannan addu'ar ita ce take cikin wasu ba sai dauka kamar masu kula da yan kurkuku kamar masu kaushin zuciya ne amma mutane masu tausayi da damuwa da matsala yan kurkuku duk wanda yake ciki sun san shi sun san wanda ya gyara sun san ɗabi'unsa sun san yadda ake ciki har a naɗa musu malamai da sauransu suna koyar da su karatu to addu'ar da ya musu kenan sai ce kuma kar ka ɓoye musu labari kar ka rufe musu labari haka yi roƙo wa iya san kada shi sa yanzu duk ɗan kurkuku ya fi na waje sanin labarin abin da ƙasa take ciki ita ma addu'ar da yace alaihi salatu wasallam aka yi musu in mutum shiga rukun suka dinga baka labaran da yake gudana a gari sai kai mamaki kai da kake cikin garin kasance ba addu'ar manya ce ta karɓi ta shiga da sun yi ne da ta karɓi sannan annabi yusuf alaihi salam yana shiga sai wa sarkin larabci sai sarki yake bai sani sai ya kuma ba shi wata amsar da ibrani yake wannan harshen amina ne ismail wannan kuma shine harshen ibraniya sarki ko yana jin harshe saba'in sarki da ya so ya burge shi sai ya yi masa harshe sai ya ya amsa sai da ya har saba'in din da ya amsa shi kuma gashi ya zama da guda biyu bai iya ba saboda haka sarki ya ce da shi in nakal yawa ladaina makinun amina yau a gurin mu kai mai mukami ne kai mai matsayi ne kuma amintaccen mu ne an yarda da shi an yarda da fassarar mafarkinsa an yarda da iliminsa da sanin harasansa da yake da shi an yarda da kuma tsarki da kuma iffa da yake da ita an gane amanarsa an gane gaskiyarsa an kuma gane iliminsa kuma an gane tsantseninsa to da aka ce na kal yau malade na mukibin aminu yau kai a hannunmu a gurinmu amintacce ne kuma mai kima ne mai daraja kala to a lokacin da ya gaya masa haka bai maza ya sumbanci kafar sarki ba ko ya sun koya ya tunkuyi da kai har ya daga hannu sama ya ce sarki ayin sai yadda kai da ni ai sarki babu irin ka a wannan duk fadawa masu ra'ayin sharri da masu son su yaudare ka su suke rauna dinga gaya mata maganganu da baki duk kuma ba da gaske suke ba mu na haka ne ba mu na ka bane duk wanda ya zo kana da mukami yana yaban ka sunansa mu na haka ne ba mu na ka bane ran da babu wannan ba zai zauna da kai saboda ba a yarda da mu na haka ne saboda ka bai masa mu na haka bane sai ce da shi iji an ne ala kaza ilil inda wahala take inda mutuwa take nan zaka samu domin wato yunwa wanda suke cikin batun lumana ba idan yunwa ta taso maganar lumana babu ita vandalism kawai za a dinga yi ta kone kone ana buge buge kowa so yake ci abinci ko da wani irin mutum zai iya karawa sau da haka wannan wannan yunwar da za ta taso ba karamin mutum ne zai iya tunkara ta sau da haka wanda yake buƙatar ɗaukaka yake son ya ji daɗi bai yi kafa mallaki abin duniya ba zai nemi wannan mukamin ba saboda tashin hankali za a shiga yadda za a tanadi abincin da zai ishi mutane ake nema yadda za a tausasa musu yadda ba za a ji tsoro ba yadda zuciya ba za ta bushe ba yadda za a ji tausayi kuma yadda za a yi zama akwai hikima wajen tafi da abin babu burin zuciya a ciki to shi ake bukata a nan gurin sai shi Allah ya ibnu kodi yake cewa ai da aka annabi alaihi salam yake cewa inna wallahi ya amma يا عم لا نولي هذا الأمر أحدا سأله هو أو هرس عليه Abbas radiyallahu anhu ya tambayi Annabi alaihi salam yace ba ni mukami ne sai Annabi alaihi salam ba na na rantsa da Allah ba ma ba da mukami ga mutumin da ya nema ko ya nuna sha'awarsa to a ka'idar musulunci haka take to kuma ga nan Annabi Yusuf alaihi salam ya ce a bashi mukami shin yayi karo da wancan hadisi ko bai karo ba a nan bai karo da hadisin ba shi hadisin da annabi alaihi ya faɗa yana magana ne akan mustama islami mustama zamantakewa ta musulunci zamantakewa musulunci tana da siffa guda biyu siffa ta ɗaya shine haraka wato zama ne na ƙoƙari kowa yake wani wane wane wane wane wane ba zama ne na ƙiyoya ba kowa mauhibar da Allah ya bashi ita yake fitowa ya amfani da cikin mutane al'umma ta tare da shi kowa yana yarda cewa a duk inda ike ya san akwai haƙƙin Allah a kansa kokari ke fito da haƙƙin Allah dan haka baiwar jama'a a fili take fitowa a wurin ba ta goya to dai kenan na biyu kuma in zamantakewa ta musulunci ne ba a mutum falala masu falala duk wanda Allah ya ba ba a rufe ta shi za ga sabon annabi alaihi salam dukkaninsu sun ga annabi alaihi salam sun ci abinci da shi alaihissalam sun sha ruwa tare da shi alaihissalam sun yi sallah a bayansa alaihissalam sun karbi alqur'ani a hannunsa alaihissalam daga bakinsa alaihissalam sun tafi yaƙi tare da shi ala sun sun gane komai amma idan wani abu ya taso sun san masu falala a kan wani abu ba za su tsaya duk mun ga annoba da aka zo ana yaƙi na banu hanifa da musulmatul kazzabu abin sai ya tira halir ya ji yadda zai sai ka ga duk sun ga annabi alaihi wasallam kuma su ga sanar halir ya haddace qur'ani amma duk da wannan abin da suka ga abin yaƙi ya nemo hafizan suratul baqara ya kasa gane inda rauni yake nemo hafizan suratul ali imran ya kasa gane ya ɗauko hafizan qur'anin gaba ɗaya ya kasa gane inda raunin yake sai aka ce ina bara'u dan malik kaga nan ba a nufin ba a musun falala saboda shi bara'u dan malik ana zaune a lawalin na ce ce law aqsama ala allahi la abarra inda ya rantsi Allah sai Allah ya kusa da shi sai aka ce taimake mu sai ya daga hannu ya ce Allahumma hazimhum wa surna alayhi karya su ku dora ba a su daga nan wace lamari kai to shi musamman na musulunci yana da wannan don haka ba a buƙatar sai ka fito ka nemi mutane domin da abin ya zo an san wanda ya fi dacewa kuma ba wanda yake musu a kai da an san kai ne ba wanda zai ja amma musamman da ba na musulunci ba na jahiliya shine an san kai ka fi dacewa kowa sai ce sai ya takara da kai sai ya kalubalance ka shi bai yarda ba to a wannan ne in abu ya taso na jama'a na amana na ilimi na haƙuri wanda isan yana da wannan to ta ayyana alai ya zama wajibi a kansa sai ya nema a nan gurin annabi su alisama ta ayyana alai abin ya ayyana a kansa sai ya nema ɗaya kenan na biyu ibn al-arabi yana cewa Allah ya tsara hanya biyu da yake ba shi wato annabawansa idan kabila gamar ƙasa a hannunsu ɗaya hanyar ita ce yaƙi in suka je suka yaƙi suka cinye mutane su za su shugabanci annabi alaihi duk inda iyaka sai ya naɗa musu gwamna a kan sanye yace to annabi yusuf alaihi salam ubangiji bai nufin ya yaƙi ya kafa mulki ba sai Allah ya nufin ta hanyar siyasa zai kafa mulki saboda haka dai kuma wannan sarkin kafiri ne ya ce ji'alli ala khaza'inil ardi zai karɓi mulki ne a hannun takuri in ya komo hannunsa shi kenan kamar yadda ake karɓe shi da ƙarfin takobi aka karɓe shi ta hanyar siyasa shi kenan ya dawo hannunsa shi kuma an zara hannunsa ba shi da hannun ba to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake cikin da ya ce ji'alli ala khaza'inil ardi ka sanya na abu sa taskar kasa suna da abu guda biyu hafizun ina da amana alimin masani duk abin da za ka yi aiki in dai profession ne dole sai an samu abu biyu sai an samu kana da technical knowledge ilimin da ya shafi wannan idan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa ne a tabbatar iliminka na tattalin arzikin ƙasa idan tsaro ne a tabbatar iliminka da ka koya na tsaro idan harkar shari'a ce iliminka ya zama na law ne duk abin da za ka yi ya zama na ɓangaren da ka iya shine technical knowledge to yana da wannan sannan hafizu yana da amana to da ka aikin yana buƙatar ilimi ko yana buƙatar amana profession ne wani aikin kuma in ya haɗa da ƙarfi kuma shi kuma amana da ƙarfi ake buƙata yasa annabi yusuf annabi musa alaihi salam ya je ya sa hannu haka ya ɗebo ruwa da mutum ɗari ne suke da shi bai sani ba ‘yan mata guda biyu suna baki rijiya suna son a kauce su tifa ya zo ta ce ma faɗin kuma ya same ku na gan ku a su sai ba ma ɗiban ruwa ma haɗu da maza sai bayan maza sun gama sannan muke ba mu ɗiba kuma dalilin fitowar mu larura ce baban mu tsoho ne tukun ba shi da ‘ya'ya maza kawai da ya haka sai ɗebo musu da ta ga abin mamaki kuma za a tafi garinsu wajen gidan mahaifin sai ce to zan wuce gaba sai ku dinga gaya man dama zan yi ko hagu zai yi saboda kar in wuce baya in ga surar ku ta baya in ci amanar mahaifin saboda haka da suka yi wannan tace da shi ya abatista a jirgi inna khairan manista a jartan alƙawiyar amin kaga nan ƙarfi ake bukata da amana in za ka ɗauko mutum maka jini ko maka kwambar ƙasa ko ya maka wani gyara na ƙarfi to amma ka ƙarfa ake buƙata wanda zai aikin sosai sannan ku yana da amana ɓangaren da ya shafi shugabanci kuma ilimi ike bukata da amana saboda annabi yusuf alaihi yana da ilimi na sanin tattalin arziki ya kuma amfani da wato sun ce wajen ka'ida ko ta goma sha shida ce ta ilimin tattali da yake amfani ya fidda misra daga baki ɗaya daga abin da suke ciki sannan hafizu mai amana ne babu son kai a ciki babu son zuciya duk abin da aka bashi da aka ɗauki daga makasa aka danka masa ya tsara yadda za a yi noma aka tsara yadda za a samu abinci mai yawa aka tsara yadda za a koya kayan abinci a cikin zangan da ya da sauransu sannan kuma haka masana aikin gona duk sun san wannan in an zo an yi abinci an gama za a zuba a rumbu dole sai ka san yadda ake amfani da ruwan dandama